بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وسلم على أسر البشرية محمد بن عبد الله سعيد الجود المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin talhis da kafin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na sheikh al-allama muhammad bin nasiruddin al-albani alaihi rahmatullah yau muna asubanci na 29 da watan الربيع الثاني عليه تقريب da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da wanda kuma ya dace da ashirin da ɗaya da watan goma watan oktoba miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da biyar da muka fara wannan tashi mun yi karatu a kan hukuncin fuskantar alƙibla rukuniyarsa da wajibcinsa da kuma waɗanda ake musu uzuri dangane da fuskantar alƙibla abin da zan ƙara cikin karatunmu na wancan sati shi ne sani cewa fuskantar alƙibla da mai yin sallah musamman sallar farilla kamar yadda mana ya ambata sharadi ne daga cikin sharuɗa na karɓar sallah sai dai sharadi ne wanda shi ma yake da sharadi guda biyu sharadi na farko tunawa sharadi na biyu samun iko dukkan wanda ya kauce wa alƙibla bisa mantuwa ko bisa rafkanuwa rafkanuwa shi ne ya yi kyakkyawan da sannan ne alƙibla bisa iya ƙoƙarin ko aka nusar da shi aka ce nan ne alƙibla ko ya yi amfani da wata ala kamar yadda yanzu ake amfani da wayar hannu don gane alƙibla ko yin kirdado ta hanyar tauraro ko kuma ta hanyar wani abu da yake iya amfani da shi wajen gane alƙibla yadda nan ne alƙibla ya yi sallah a haka bayan ya idar sai ya bayyana masa cewa ba alƙibla ba ne to wannan uzuri ne ba zai maimaita sallah sai in wanda da gangan ya sakaci ba shi da wata madogara na cewa nan nan ne alƙibla wasu suna da mukabara haka kawai mutum ya je garin da ba nasu ba sai kawai ya ce yana ganin nan ne alƙibla mu a garinmu nan ake gani bai dogara da wata madogara ba ba wata ala jawaliya irin ta wayar hannu ba ba wani mai wucewa ya tambaya ba ba wata hasumiyar masallaci ya hango ba ba da wani tauraro ya amfani ba haka kawai ya haka ake gani nan ake gani a garin da gani ma nan ne gaba sai kawai ya sallar a haka kuma sai ta bayyana yamma ya kalla sai ya sake sallah saboda ya yi hasashensa bai gina hasashensa akan ijtihadi ba bai gina hasashensa akan wani dalili ba amma wanda ya gina akan wani dalili kuma sai kuskure ya bayyana to ba zai sake sallah ba idan kuma yana cikin sallar sai kuskuren ya bayyana wani ya zo wucewa sai ya ce masa yamma kake kallo ko ya ce masa ka ƙara dama kaɗan ko ya ce masa ka juya a ɗinka ko ya kama kafaɗarsa ya juya shi to zai ci gaba da sallah a haka ba zai sake ɗaukowa daga farko ba abin da ya sallata a cikin wannan kuskure tunda ya yi shi ne a cikin ijtihadi da rafsanuwa to ya wuce ba bukatar sai ya sake sallatar abin da ya sallata a baya ko da raka a ɗaya ta rage masa ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru wasu daga cikin sahabbansa kabilar banu salima suna sallah an canza alƙibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba wadda kai tsaye kamar gabar da yamma ne mu a wajen farkon al'amari Allah ya shar'anta sallah ne yana fuskantar baitul maqdis masallacin Qudus daga baya Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya ya canza alƙibla zuwa ɗakin Ka'aba a yayin da masallacin Qudus ga wanda yake Madina yana arewa ne masallacin Ka'aba ga wanda yake Madina yana kudu da aka canza alƙibla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar azhar yana mai fuskantar Ka'aba a wannan rana yayi sallar la'asar yana fuskantar Ka'aba a wannan rana daga cikin sahabbansa wani wanda aka yi la'asar da shi kan hanyarsa ta komawa gida sai ya canja masallacin Banu Salima suna sallah suna fuskantar kudus ba su san ma an canza alƙibla a zahar sun yi ta suna kallon arewa suna kallon kudus yanzu la'asar suna yi ta suna kallon arewa suna kallon kudus da ya zo suna cikin sallah sai ya ba su labari sai ce yanzu nan muka yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da ya kalli ɗakin Ka'aba haka mun yi sallah muna masu fuskantar Ka'aba nan take suka juya daga arewa suka koma kudu limamin su suka bar shi a baya ya ratso shi da tsakanin su ya wuce gaba kuma ba su sace sallah ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labari sai ce dan me suka yi haka ba don haka wanda ya samu kuskuren alƙibla baya bata sallarsa gyara alƙiblar yake ko da ku juyawa ne sai ya ci gaba da sallarsa wanda ya riga ya gida shi kuma sallarsa ta yi ba bukatar sai ya sai ya sake wannan sharadi na farko kenan sharadi na tunawa ko sani sharadi na biyu dangane da alƙibla shi ne sharaɗin samun iko wadda duk bai samu ikon fuskantar alƙibla ba to fuskantar alƙibla ya faɗi daga kansa wadda wannan malam ya kawo wannan a karatunmu da ya gabata ya kawo misalai na waɗanda ba su samu iko na fuskantar alƙibla ba irin mara lafiya irin wanda yake kan abin hawa da ba hali ya fuskanci alƙibla da shi irin wanda yake halin yaƙi da sauransu ko ɗaurarre da duk wanda bai samu ikon fuskantar alƙibla ba to rashin samun iko yana sarayar da sharaɗin fuskantar alƙibla yau kuma sai malam ya ce hukumus salati ila ghairi ka'bati khata hukuncin sallah zuwa wani ɗakin ka'aba da kuskure hukuncin mutum ya fuskanci wani ɗakin ka'aba wato ba ba ba ɗakin ka'aba ba ya yi sallah kusan mu asali a musulunci tun da ka'aba ita ce target ɗin ka'aba ita ce target ɗin wato ita ake fuskanta kamar da makaranta wancan satin wanda yake cikin masallacin dole sai ya saita ka'aba wanda yake wajen masallacin ko yake garin makka zai saita masallacin ne wanda yake wajen makka yake wani gari shi kuma zai saita makka amma daga wanda ya fita daga masallaci wanda yake cikin garin makka zuwa wanda ya fita daga ƙasa yake wata ƙasa ta daban wajibin da yake kansu shine fuskantar nahiya fuskantar nahiya shine wajibin da yake kan duk wani wadda ba a cikin masallacin Ka'aba yake ba ina ne nahiyar Ka'aba take ta ina ne sashen da Ka'aba take wannan sashen shi zaka fuskanta ba a wajenta maka sai ka seta daidai yadda ɗakin Ka'aba yake ba wani lokacin za ka ga mutane suna matsa a kansu sai ka ga masallatayya an karkata su ko sallaya an karkata ta tana kallon arewa arewa arewa ko kudu kudu ta ce haka ne alƙula alhalin mu a nan duk wanda ya fuskanci gaba to ya fuskanci alƙibla ba kuma gabar kai tsaye ba domin asalin alƙibla tana da alaƙa da arewa gabar maso aro arewa ne north east ko alƙiblar mu tana cikin north east ƙarshe ƙarshen north east amma dukkan wadda ya fuskanci sashen abinan arewa maso gabar zuwa gabar din gaba ɗayanta to za a ce ya fuskanci alƙibla domin abin da ake bukata shi ne mutum ya fuskanci nahiya su mutane su daina azabtar da kansu suna wani da kansu cewa sai sun sai ta ɗakin ka'aba gaba nan a ce su yi sallah malam yace wa in salla ila ghairi qiblati li ghaymin aw ghayrihi ba'da al-ijtihad wa at-tahaddi jazat salatuhu wa la i'adatu alayhi mala yake idan mai sallah ya yi sallah ila ghairi qiblati ba alqibla ba li ghaibi saboda wani duhu ko wani hadari wani hadari sawa'u hadari na hakika da ke sama ko kuma hadari da ma'anar duhun kai ya same shi au ghairihi ko wani dalili daga cikin dalilai da suka sa yayi kuskuren alqibla kamar da na bayani a baya ba'da al-ijtihadi amma bayan yayi kokari bayan yayi ijtihadi kun ga banda wanda haka kawai da gangan kawai yake yayi kirdado sai bayan ijtihadi to duk wanda yayi sallah ba alqibla ba saboda wani dalili cikin dalilai bayan ya yi ijtihadi ya yi ƙoƙari wata harri ya yi kirdado jazat salatuhu sallarsa ta inganta wala i'adata alaihi kuma ba zai sake sallah ba wa idza ja'ahu man yasiqu bihi wa huwa yusalli fa akhbarahu bi jihatiha فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة وإذا جاءه من يثق به إذا من وند يأمن تدشي يزو مسا وهو يصلي أحال ينا صلى فأخبره فأخبره سي يلابر كما سيباش لابار بجهتها دساشة القبلة سيباش لابار ناحية القبلة da malam ya ce wanda ya aminta da shi saboda ba kowa bane kana sallah zai maka magana da saurare shi sai ma wani mahaukaci ne da kwagiransa aka faɗa yanzu kawai sai ya ce maka to ba nan bane to ba za ka biye shi ba shi sa Allah ce man yasiqu bihi wanda ya aminta da shi idan ya zo sai ya ba shi labarin al-qibla fa alayhi an yubadira ila istiqbalha to wajibi ne a gare shi ya gaggauta fuskantar alƙiblar nan take da ya samu labari saboda sharadi ne tunda ya samu labari yanzu yana da ilimin yana kan kuskure to ya gaggawa ya koma kan daidai in bai gaggawa koma kan daidai ba sadaka za ta ɓaci saboda uzuri kuma ya ya daga daga kansa wa salatu sahiha kuma matukar yayi gaggawar ya koma zuwa ga alƙibla sallarsa ta inganta ba bukatar da ya koma daga farko alqiyam tsayuwa yanzu idan mai sallah ya dace da alƙibla ya fuskanci alƙibla zai yi sallah to yanzu aikin da ke gabansa na biyu shine tsayuwa wannan rukuni ne daga cikin rukunan sallah a wancan sati na bambanta mana sharadi da rukuni fuskantar alƙibla sharadi amma tsayuwa rukuni ne saboda fuskantar alƙibla duk da sai da shi sallah ta inganta amma baya cikin sallah amma tsayuwa ita ma sai da ita sallah ta inganta kuma tana cikin sallah sai ta zama rukuni wa yajibu alayhi an yusalli qa'iman wa huwa rukun malai yace wajibi ne akan mai sallah yayi sallah a tsaye wa huwa ruknun wannan tsayuwar rukuni ne daga cikin rukunan sallah illa ala sai in idan akan al-musalli salatar khawfi wal qitali shadidi wa yajuzu lahu an yusalli rakiba da mala yace illa ala zai cire maka masu uzuri waɗanda aka ɗauke musu tsaiwa sai in akan al-musalli salatar khawfi mai sallar tsoro wal qitali shadidi da wanda yake cikin yaƙi mai tsanani mai sallar tsoro shi ma sallar yaƙi ne amma yana da ɗan nutsuwa nau'an ma yana da ɗan nutsuwa daidai gwargwado ba irin ta wanda yake cikin ɗauki ba daɗi ba domin wanda yake sallar tsoro shi har yakan samu dama a yi jam'i da liman sai dai a rabu biyu wasu suna gadi wasu kuma suna sallah amma wanda yaki yake kan kaifinsa to za ka same shi akan hayi yana sukuwa ko akan kafafunsa yana sukuwa fa in khiftum farijalan aw rukbanan kamar yadda muka yi magana akan su wancan sati kamar yadda aka ɗauke musu fuskantar alkibla to hakan nan aka ɗauke musu tsayuwa idan hali ya hukunta haka wa yanzu lahu an yusalli rakiban ya halatta a gare shi mai yaƙi mai sallar tsoro ya yi sallah akan abun hawa hakan nan wanda yake cikin ɗauki ba daɗi ya halatta ya sallah akan abun hawa haka mai sallar tsoron ma ko da a ce an ɗan samu nutsuwar to tunda nutsuwar ba lallai ta zama akwai aminci sosai ba akwai yiwuwar suna nan akan hai da makamansu wa khudhu aslihatakum wa khudhu hidrakum wa aslihatakum Allah madaukakin sarki ya nuna masu irin wannan sallah lallai ya zama suna kan shiri suna cikin taka tsantsan don haka mahayi yana kan abin hawansa yana rike da mashinsa ko takwabinsa ko kibiyarsa ko kwari da bakarsa ko bindigarsa yana sanye da silkensa na yaƙi don haka komai zai iya faruwa tun an zo wannan sallah ba bukatar sai ya sauko sai ya sauko ya cire sirke ya yi wane ne ya abinan ya tsaya a tsaye ya zauna bisa dokinsa ya yi sallarsa haka haka wanda yake cikin halin ɗauki ba da shi ma ya zauna bisa abin hawansa ya sallarsa saboda wannan shi ne larurinsa hakan nan wal maridi al ajiz an al qiyam wa yusalli jalisan in istata'a wa illa fa ala janbi malaiki haka nan mara lafiya al ajiz an al qiyam wanda ya kasa tsayuwa wanda ba zai iya tsayuwa ba fa yusalli jalisan sai ya sallar shi a zaune in istata'a matukan zai iya yi a zaune wa illa idan ma ba zai iya zaune ba fa'ala jambin to sai ya kwance sai ya kwance haka wani bawan Allah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Imran bin Husayn radiyallahu ta'ala anhu ya ma'aikin Allah ina da ciwon basu ba na iya tsayuwa a sallah sai dai na zauna shin zan iya sallata haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambi kai sallar ka tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune idan ba za ka iya ba to kai a kwance in ba ku manta ba malamin ahalari sai ya kasa al'amarin kashi bakwai kashi kashi hudu mataki hudu wajibi matakin tsayuwa ba da jingino ba matakin tsayuwa da jingino matakin zama babu jingino matakin zama da jingino waɗannan ya ce maratib ne na wajibi ba za ka tafi mataki na biyu sai na farko ya gagara sannan na uku a kwance a kan tsagin dama na biyar a kwance a kan tsagin dama na shida a kwance a kan tsagin hagu na bakwai a rigingine to sai ce waɗannan ukun su kuma jera su mustahabi ne ba dole ba amma hudun farko jera su wajibi wanda zai iya sallah a tsaye ba tare da ya dafa wani abu ko ya rike wata gora ko ya jingina da wani abu ba to wajibi ne ya sallah a tsaye ba tare da ya jingina ba wanda kuma dole sai ya rike wani abu ko gora ko sai ya dafa karfan window ko sai ya jingina jikinsa ya raba jikinsa a cikin gini in dai in yi jinginun zai iya tsayuwar to ba a yafe masa tsayuwar ba sai ya jinginu tunda dama asali ba jinginuwa amma tunda shi sai ya jinginu to an yafe masa jinginuwar ya jinginu amma ba a yafe masa tsayuwa ba idan kuma a dinginan ma ba zai iya ba sai wacce kawai ba zai yi ba to sai ya zauna amma zaman in har zai iya yin sa bai jinginu ba to dole ne a haka da yi shi amma idan zaman ma sai an tokare shi ko ta baya ko ta gefe ko sai an haɗa mar kulalluka to sai ya tafi wannan matakin a haɗa mar kulalluka a tokare shi ta baya ko ta gaba ya yi sallah tun da zai iya har ya yi sallah yana zaunan ba zai tafi kwanciya ba amma idan duk waɗannan ba za su yi ba sai dai a kwance to ya yi ƙoƙarin kwanciya ta damansa yana da fuskantar alkibla in ta dama ba zai kwantu ba ya yi ƙoƙarin kwanciya ta hagu yana da fuskantar alkibla in haka ba zai yiwu ba to ya rigingine amma waɗannan guda uku su ba dole ba ko da zai iya kwanciya ta dama in ya kwanta ta hagu ya yi ko da zai iya kwanciya ta hagu in ya rigingine ya yi malam ya ce daga cikin waɗanda aka yi wa uzuri akwai almutanazzil mai sallar nafila falahu an yusalli rakiban ya samu dama ya yi sallah akan abin hawa aw qa'idan in sha'a ko yayi a zaune ma in ya ga dama idan mai nafila ya ga dama haka kawai ba larura ba komai zai iya kabbararsa a zaune ya yi sallarsa ta nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan ya idar da qiyamul layl na Aisha radiyallahu anha tace wani lokaci yakan yi sallah raka'a biyu a zaune bayan ya gama qiyamul layl da haka ya tabbata cewa kenan ana iya sallah in dai nafila ce a zaune ko da babu wata larura sai dai a sani cewa sallar wanda ya salla a tsaye da bambancin lada da wanda ya zaune wanda ya zaune yana da rabin ladan mai sallah a tsaye in ana ba da lada ɗari to wanda ya zaune hamsin yake da shi wanda ya tsaye kuma yana da cikakken ɗari wayar kar wayar zubi ma an bi ra'sihi zai yi ruku'u zai yi sujada yana mai kwatantawa da kansa wa kadhalika al-maridu hakan na mara lafiya wa yaj'alu sujudahu akbar akfada min ruku'ihi sai ya sanya sujadarsa wato ta yi ƙasa daga ruku'unsa idan ya sunkuyar da kai a ruku'u to in ya zo sujada sai ya sunkuyar ƙasa da haka alama cewa wannan sunkuyan na sujada ne wancan na farko kuma na rukuku ne da haka na sujada ya fi na rukuku sunkuya shine ma'anar ko ya ja'alu sujudahu akfada min rukuri wala yajuzu lil musalli jalisan an yada'a shay'an 'ala al-ardi marfu'an yasjudu alayhi baya halatta lil musalli ga wanda yake sallah jalisan a zaune an yada'a shay'an 'ala al-ardi ya sanya wani abu a ƙasa marfu'an wanda ya ɗago sama ya sujudu alaihi wanda yake sujada a kansa ko ya jefa bokiti ko ya sa kujera ko ya saka wani itace wanda zai rika sujada a kansa saboda ba zai iya tafiya sujada ba baya halatta idan ba zai iya tafiya sujada ba ya sunkuyar da kansa gashi nan an faɗi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma ya karantar kawai sunkuya kan zai yi sujada da furuku sunkuyo amma ba a shartanta masa ya ɗauko wani abu ya ajiye shi daidai goshinsa in ya kifa kai zai ɗora goshi a kai ba ba a ɗora masa wannan ba a sa shi kuma in yi yayi bid'a an gane ko kuma wato mafi muni ma wanda zai ɗauki dutse a hannunsa sai ya zo sujada sai ya manna dutsen a goshinsa da hancinsa da sunan yayi sujada wannan mafi munin yanayi ke wanda 'yan shi'a suke wannan laifi ne kuskure wa innama ya ji alu su juda ku a fazarin rukuri kawai zai sanya sujadarsa ta sunkuya ƙasa da rukunsa kama zakarna kamar yadda muka ambata idza kana la yastati'u an yubashira al-ardha bi jabhatihi idan ba zai iya wato ya dafkaci ƙasa da goshinsa ba idan ba zai iya haɗa goshinsa da ƙasa ba to kawai kifawa zai ita ce ƙa'idar ita ce sunnar sallah a zaune ga wanda ba zai iya wato tsayuwa ko tafiya sujada ba a ƙarshen lokaci ina mana tambihi akan wannan matsala ta masu sallah a zaune sallah a zaune uzuri ne ga wanda ba zai iya tsayuwa ba amma ba lallai ya zama uzuri ga wanda ba zai iya ba lallai ya zama uzuri ga wanda zai iya sujada ba ba zai zama uzuri ga wanda zai iya sujada ba fahimce uzuri ne ga wanda ba zai iya tsayuwa ba ana maganar ana maganar wanda ba zai iya tsayuwa ba ne ya sallah a zaune to idan sallah ta kama kai a zaune to ba za a ɗauke maka tafiya sujada ba matuƙar za ka iya domin tsayuwa gashin kanta take ci sujada gashin kanta take ci in an ɗauke maka tsayuwa kar kai tsammanin an ɗauke maka dukka da ko matsanta sallar da ko matsanta a'a in an ɗauke maka tsayuwa to yanzu za ka iya miƙewa kai ruku'u idan za ka iya miƙewa kai ruku'u to ba ɗauke maka sai ka miƙe ka yi ruku idan ba za ka iya miƙewa ka yi ruku ba to shi ma ruku ya faɗi za ka iya sujada idan za ka yunkura ka yi sujada ka yunkuro ka dawo zaune ka sake yunkura ka koma sujada ka yunkuro ka dawo zaune to sujada tana cikin gashin kanta ne ba ɗauke ma ita ba to dukkan wanda ya yatsar da tsayuwa saboda ba zai iya ba kuma ya haɗa da sujada kuma zai iya sallar ba ta yi ba ko da suke sallah a zaune ko akan kujera ko akan kafet idan su zo su jada sai su sunkuya alhalin za su iya wato za su iya gurfana su tafi su sujada in sun kammala sujada su dawo zaman su za su iya wannan to ba dauke sujada ba to yana da kyau mutane su fahimci wannan idan ana magana akan sallah a zaune sai dai idan ita sallar nafila ce ga wanda ya zaɓi ya yi ta a zaune to ita idan kominsu ya yi ta haka zai samu rabin ladansa na wanda ya yi sallah ta nafila bisa tsari da bibiyar rukunai na sallah irin yadda aka hukunta saboda karewar lokaci za mu tsaya daga wannan gaba sai Allah ta'ala ya kai mu gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mu cikin lada ya gano ta mana kurakurai wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta